إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدة قوة 19 ga watan shida watan jimada akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 21 ga watan 12 a gregorian kalanda 2024 wannan shine kasa ɗinmu na 102 ko da biyar ne uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a babi na ƙarshe na wannan littafi wanda kuma muna dab da zuwa ƙarshen wannan littafi da izinin Allah Allah kamar yadda ya nuna mana farkonsa Allah ya nuna mana karatu na ƙarshensa na jin ban manta ba za mu tashi shafi na ɗari da sha shida ne ko shine wa fil kalimatu tayyiba la ilaha illallah nafiyun wa ithbatun ko ko mun yi shi wal ahadithu kathiratun za mu tashi ko to Allah shiryar da mu malam yace wal ahadithu kathiratun fi fadli la ilaha illallah hadisai sun zo da yawa rututu burjik akan falalan la ilaha illallah wanda mun karanta da yawa a baya wa azimi qadriha da kuma girman sha'aninta hadisai sun zo sun yi magana akan girman sha'anin la ilaha illallahu ya ishe ka girman sha'anin la ilaha illallah da annabi musa ya tambayi allah cewa ka gaya min wata magana wanda zan dinga ambatonka da ita wanda duk duniya ba wanda ya samu wannan abun da yake ambatonka da shi sai Allah ya ce masa ƙul Musa la ilaha illallah Musa ka dinga cewa la ilaha illallah ka ƙudurce ta a ranka ka furta ta da bakinka ka yi aiki da ma'anarta ka san sharuɗanta da dokokinta sai annabi Musa ya ce kullu ibadika ya na haza kaf bayanka Allah ba wanda bai faɗin wannan kalmar ni kuma ina so a ban wata special ne wanda ba wanda ya santa sai ni sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi Musa wannan la ilaha illallahun da kace is common kowa ya santa da za a ɗauko duk duniya da abin da ke cikinta laukanatid duniya wa ma fiha fi kiffatin da a ce za a ɗauko duniya da duk abin da Allah ya tarkata a duniya nan kaf a saka a gefen mizani na hagu wala ilaha illallah fi kiffa a ɗauki wannan nauyi da ma'anar la ilaha illallah da romo da mazar ƙwailar da ke cikinta a tattara gaba ɗaya a saka a kiffa na dama malat bihinna la ilaha illallah sai la ilaha illallah tarin jayi duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta kaga wannan hadisin karara yana nuna mana girma da falala da wato girman iko na la ilaha illallah yadda ta fi ƙarfin komai a duniya komai hadda kowar wake la ilaha illallah ta fi shi abu ɗaya ne ya fi la ilaha illallah shine shi Allah banda Allah ba abin da ya fi ƙarfin la ilaha illallah na fata an fahimci magana ba abin da ke sama da la ilaha illallah sai shi Allah ɗin dama kuma ita ɗin tana bayani ne akan shi to wannan kaɗai ya ishe mu mu gane girma da wato izami qadri la ilaha illa izamu qadri la ilaha illallah girman sha'ani da kudura irin ta la ilaha illallah banda hadisai da yawa da suka zo wanda zaka ga addu'a ce zaka ji wani romo mai yawa a cikinta amma sai ka ji sirrin da ya sa aka baza wannan romo a cikin addu'ar saboda me a ciki saboda la ilaha illallah na fata an fahimci magana ya ishe ka ka gane la ilaha illallah babba ce ita ce dalilin da ta sa mutane a cikin aljanna wanda suka yadda suka yi imani da ita suka yi aiki da ita ita kuma har ilau ita ce dalilin da ta sa wasu mutane a wuta saboda sun kafirce mata na fata an fahimci magana domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa alzamahum kalimatu taqwa sai ce wa kanu a haƙƙa biha wa ahalaha Allah ya lizumta wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da hi da sahabbansa da duk wani mumini da ya biyo bayansu kalmar la ilaha illallah dama kuma Allah ya ce su suka fi cancanta da ita kuma su ne ma'abotanta kaga rahama da alherin Allah ya ƙare akan annabi da sahabbai da duk wanda suka biyo bayansu akan wannan kalma Allah kuma ya ambata kan cewa su kwa kafirai iza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna in an ce ku ce la ilaha illallah sai su ɗora girman kai ba za su faɗa ba ba za su yi imani da ita ba ba za su yadda da abin da yake kunshi a cikinta ba ballantana su yi aiki da ita a gabarsu ballantana su kudirce ta a cikin zuci yasa Allah ya ce wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura Allah ya ce wa idza qila lahum idan aka ce musu isjudu lirrahman ku yi sujjada ku ta Allah da bauta ga wanda yake mai rahama mai jin kai shine Allah qalu wa man rahamanu sai su ce waye kuma rahamanu anasjudu lima ta'muruna yanzu ma bautawa mu yi sujjada ga wanda kake umartar mu mu wa sujjada wa zadahum nufura wannan kalma maimakon ta ƙara musu kusanci da Allah da al'amarin Allah amma me zai faru sai wannan abin ya ƙara musu guduwa daga gurin Allah su ƙara nesa da Allah su ƙara watsar da Allah saboda haka malam ya ce wal ahadisu kafiratun hadisai dai da muka kawo akan kalmar la ilaha illallah suna da yawa fi fadli la ilaha illallah wanda suke bayyana falala da alherin la ilaha illallah wa izami qadriha kuma suke bayyana girman ikonta inda Allahi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai malar rasulan ya ce fa'alaina annal hajja biha da'iman ya zama wajibi a kanmu ya zama dole a kanmu ya cancanta da mu mu zamanto mun lugwigwita harasanmu da bakunanmu da zukatanmu da la'ilaha illallah shine annal biha mu dinga yawan furtata mu dinga yawan zikiri da ita mu dinga yawan ambaton Allah da ita mu dinga yawan addu'a da ita domin addu'a da ita na samun shiga da wuri a wurin Allah shi ne fa'alaina annal hajja biha da'iman dimun da'imun mulzumci furtata da lugwigwita ta a baki da aiki da ita da karanta ta da addu'a da ita da zikiri da ita da neman biyan bukatu da ita an gane? asa malar rasulan ya ce akwai yiwuwa ko akwai tabbacin an yi Allahu alaiha in Allah ya tashi ta da mu a farfajiyar kiyama ya ta da mu a kan kalmar la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah ma'ana idan muka riƙe ta muna yawan furta ta muna yawan addu'a da ita muna yawan karanta ta muna yawan zikiri da ita muna yawan fahimtar ma'anarta da maimaita karatunta akwai yiwuwar in kiyama ta tashi Allah ya mana gamdakatar ya tada mu akan wannan kalma ta la ilaha illallah jama'a dama akan me muke so Allah ya tahe mu akan la ilaha illallah duk wanda ya tashi a filin tahin kiyama bai tashi a fi akan kalmar la ilaha illallah ba ya kaɗi ya taɗe lamarinsa ya wargaje ya tarwatse ya tambari haka ne ko ba haka ba wanda ku ya tashi akan kalmar la ilaha illallah ya yi rabo jama'a alherin Allah ya kai mishi daraja da kima da martaba sun cin mushi sun same shi to malam rasulam ya ce inda za mu dage mu jajirce mu kafe mu tsaya tsayin daka akan kalmar nan ta la ilaha illallah to Allah maɗaukakin sarki ta iya yiwuwa kuma mu iya dacewa mu tashi akan wannan kalma ta la ilaha illallah yasa yace innal ladina qalu rabbuna allah ma'ana la ilaha illallah kenan wanda suka ce Allah shine mahaliccinmu sun yarda da tauhidul uluhiyya da rububiyya da tauhidul asma'i was sifati shine qalu rabbuna allah thumma istaqamu to kuma ba iya nan ba sai suka kafe akan haka shine maganar da malam yake cewa fa alaina annal hajabi ha da'iman mu zama muna luguiguita ta a bakin mu muna luguiguita ta a zuciyar mu muna luguiguita ta a cikin addu'o'in mu da zikirorin mu da kuma biyan bukatun mu mu dinga yawan sako la ilaha illallah a ciki to shine a can din Allah ya ce waɗanda suka riƙe wannan kalma suka ce ubangijinsu shine Allah suka kaɗe ta Allah sannan suka tsaya akan haka ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta kafu mala'iku za su dinga sassauka ka duba sai Allah ya amfani da bai ce tanazzalul mala'ika ba sai ya amfani da ta'un guda biyu ta tanazzalu wato za su dinga sassauka tata sassau tata sassau ina fata an fahimci magana ba wai guda ɗaya ba ba biyu ba ba lokaci ɗaya ba lokaci biyu ba sauka za su dinga yi mala'ikun rahama za su lullube ɗakin mai kalmar la ilaha illallah za su taru suna masa san barka da ƙamshi da wata ni'ima da sanyi lokacin da zai bar duniya har ma za su gaya masa magana mai daɗi ce masa Allah ta kafu karka tsorata wala ta hazanu karka yi damu karka shiga wani tashin hankali ka san ko da matsala ce ta same ka sai aka samu wani yana rarrashin ka yana wani kwantar da hankalinka ko da kana jin akwai matsala wallahi sai zuciyarka ta babu cewa babu matsala haka ne ko ba haka ba saboda wannan rarrashin da yake ma to yanzu mala'iku ne suke cewa wanda za a ɗauren shi saboda ya zo da wannan kalma suna ce masa kwantar da hankalinka karka tsorata karka firgita in sha Allah ta'ala lahira ka za ta yi kyau jama'a mutum zai tafi lahira da farin ciki ko ba zai tafi ba zai tafi shine ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta khafu wala tahzanu abu na gaba ya sai masa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna ina maka albishir muna muku albishir da aljannar da aka yi muku alkawari cewa za ku same ta lalle kai kana cikin yan aljanna jama'a wannan tun kafin kiyama ta tashi mutum idan ya zo mutuwa mala'ikun rahama za su dinga masa wannan albishir suna ba shi haƙuri suna rarrashin shi sannan suna masa albishir da cewa shi ɗan aljanna ne Allah ka sa muna cikin irin waɗannan mutane shi ne yake cewa akwai yiwuwar Allah maɗaukakin sarki ya tada mu akan wannan kalma wa an yujannibna alwuqu'a fi nawaqidha kuma idan muna yawan maimaita wannan kalma ta la ilaha illallah muna yawan furtata muna yawan zikiri da ambatota da ita malar rasulun ya ce akwai possibility Allah ya ainihin wato tseratar da mu daga aikata abin da zai warware ta domin babbar matsalar ita ne mutane fa da yawa fa sun yarda da la ilaha illallah amma wallahi jama'a ba su san sun warware ta tun shekaran jiya wacar ba da yawa suna jin akan kalmar la ilaha illallah suke wallahi ba su sani ba ta warware saboda irin yanayin mu'amala da zamantakewa da harkoki da maganganu da furuci da ayyukanmu babu abin da zai baka takaici malam ya ɗaga maka hankali irin a ga mutum yana kalmomin kafirci ana gaya masa kafirci ne yana cewa daidai yake faɗa abin da yake faɗa ma akan daidai yake ai wannan ma shine tauhidi irin su ɗan anti an san ɗan anti aiko ka je ka ji maganganun ɗan anti malam amma shi yanzu dan anti abin da yake ji a ransa ku ba ma musulmi bane ku ne musulmi shi shine musulmin ba ku san dan anti ba na ji kuna kuskus alamun ba ku san shi ba wani mai tarin gashi kamar kitso ba ya sa hula mai shamfo ko ta ka je ka ji karatun dan anci wallahi sai ka yi kuka da idanka a ce wai wannan yana ikirarin shi yanzu musulmi ne wannan wannan yana ji a jikinsa cewa duk wanda bai kan layinsa shi ba ma musulmi ba ne to shi yasa ba furta kalmar la ilaha illallah ne matsala ba eh to kaji daya daya kenan to kaji biyu biyu to kaji uku to to haka za ka yi ta kirgawa ya ce shi Allah ne amma fa a hakan yanzu shi yana jin kuɗin nan duka da mu ɗin nan duka mu ba akan daidai muke ba shi yake kan daidai wanne basifa ta fi wannan jama'a ko ba haka bane prof wanne bala'i ya fi wannan babu bala'in da ya fi wannan mutum gashi karara akan kafirci ya watsar da la'ila illa amma shi yana ganin shi shi ne sahibu la'ilaha illallahu ku ku ba ku san ma la'ilaha illallahu ba ye wai za a yi mukabala da shi na ce to ban san dai wace a wani abu da to mukabala da fir'auna malam ya me za ka gaya ma ko me zai faɗa ma kamar fa a kawo ma fir'auna ne a ce ku yi mukabala da shi warrai da gaske prof shine suna da ya cancanta da shi zindiki domin shi zindiki ya fi kafiri kamar yadda bahaushe yake cewa kafir kafir kafir kafiri kai ba kafiri ba kai kafiri kai kafi kafiri kuma kafirci to shi kusan haka ne Allah ya sauwaje malam su ne suke cewa shehu ne in za su baka wani wurdi idan kayi Eh.
sai su ce ba da ka gama sun ce daga yau ga sharuɗa kamar haka na farko babu sallah kaji babu ziki babu azumi sannan akwai shan akwai shan mako sannan akwai neman barka
Korob ya kauce yace akwai shan ma'u kun san meye ma'un ai ai ya dan saka ya kaɗan ka gani kawai ka je kai komai ba ka da alhawa sawa yawwa gashi nan ko o wannan yaran sa ne ko to ka ji ko a rike soyayya a bar ibada to wai wannan wai za a yi mukabala da shi hawa mana Allah ya sauwaƙe shi ne yake cewa wa an yi jannibin alwuƙo'a fi na waƙiriha Allah ya tseratar da mu daga afkawa duk abin da zai warware mana la ilaha illallah domin shi warware kalmar shahada na rantse muku da Allah abu ne mai sauƙi yanzu nan za ka yi furici har ya sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin mutum zai iya yin wani furuci bai ankara ba wannan furucin sai ya kai shi can kasan wutar jahannama in ji manzon Allah baka ankara ba kalma ce kwaya daya wallahi tallahi annabi ya ce sai ta kai ka tsakiyar wuta yasa kafircewa Allah yanzu ne abin kaɗai da Allah yake wa mutane uzuri shine mantuwa da kuma rahin sani duk abin da ka manta inna Allah tajawaza an ummati al khata'u wan nisyan wa mastukrihu alayhi kuskure da mantuwa da abin da dole aka yi ma wannan Allah ba zai kama ka ba amma wallahi inda gangan kake wannan furuci da waɗannan maganganu wallahi tallahi sai Allah ya danna mutum a wuta Allah ya yi to shine yace wa an yu ijannibna a fi nawaqidiha alwuqu fi nawaqidiha wa an yuhassila lana fi qulubina wa alsinatana wa jawarihina wa hayatina shurutaha wa mujibatiha malam yace wa an yuhassila lana Allah madaukakin sarki ya tattara mana ya sadar da mu ya hada mu ya sa mu fahimci mu gane mu koma kan a cikin zukatanmu da harshenmu da gaɓoɓinmu da rayuwarmu ya zama muna aiki da sharuɗan la ilaha illallah na fata an fahimci magana wa, wa mujibatiha da kuma abubuwan da ta wajabta a yi la ilaha illallah ta wajabta sallah za a yi sallah ta wajabta azumi za a yi azumi ta wajabta zakka mu yi zakka ta wajabta zumunci duk wani ibada da la ilaha illallahu ta wajabta malam ya ce muna addu'a Allah kada ya jarrabe mu da ƙetare wannan abu domin daga cikin nau'ukan abin da ke warware la ilaha illallahu akwai watsar da abin da la ilaha illallahu ta karantar ta ce ai ai mun karanta da ku a baya akwai wannan in ka ajiye karantarwarta da abin da ta ɗora mutane a kai to yanzu nan za ka aikata ɗaya daga cikin nawaƙid na la ilaha illallah abubuwan da suke warware ta ita kalmar la ilaha illallah na fata an gane to shine malam yake mana addu'a ku duba malam da ke yana dab da ƙarshen littafin sai zama yana ta addu'o'i gare shi da mu baki ɗaya kan cewa Allah ya amfanar da mu da wannan kalma da kuma abin da ke cikinta. ta kada Allah ya jarrabe mu da karya ta ko lankwasa ta ko murguda ta ko ɓallata ya ba mu dama mu ci gaba da aiki da ita har ranar da numfashinmu na ƙarshe zai fita ina fata an gane wa an ya ja'alana min al'amili na biha sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu aiki da la ilaha illallah domin wallahi bari mu faɗa muku daga cikin babbar masifa na karatu shine rashin aiki da shi shi yasa wani yake cewa mal ilmu illa al'amala bihi shi fa ilimi ba komai bane idan ba ana aiki da shi ba domin idan kai karatu baka ɗabbaka shi to fa daidai kake da wanda ya je ya wahala wajen tara ilimin amma kuma wannan wahalar mutum ne ya je kasuwa jama'a barin baku misali ya je kasuwa ta shekara hamsin ko sittin ko talatin ko arba'in ya dawo garinsu shekara arba'in baya garin amma dubu hamsin ɗin nan da ya tafi da ita a matsayin jari da ita ya sake durowa garin don Allah wahalar banza ya sha ko ba wahalar banza ya sha ba wani ma ba zai dawo da dubu hamsin ɗin ba to wannan shine kwatankwacin mutumin da ya karatu baya aiki da shi wahalar banza ka sha ba ta da wani amfani gare ka ba ta da amfani ga makomarka ba ta da amfani ga duk wani motsi naka me dalili saboda baka yi aiki da abin da ka karanta ba madalla shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون يا كما إيماني me dalilin da ya sa ba kwa aikata abin da kuke karantawa ko kuke faɗa cewa kaza Allah ya ce annabi ya ce musulunci ya ce nau'in kaza ya ce li'irabin aya li'irabin hadisi duka ku gama amma sai a zo a samu tauhidinku sunnarku aƙidarku mu'amalarku zamantakewarku duk wata harka ta rayuwarku babu wannan abin da kuke faɗa ko kuke karantawa Allah ce me yasa kuke haka me yasa kuke haka Allah tambayar mu yake lima dan me yasa haka take faruwa da ku sai Allah ya ce kabura maqatan indallahi wallahi zunubin yayi girma a gurin Allah asarar ta kai inda ta kai rashin wato dacewar ya kai rahin dacewa an taƙolo ma la taf'aluna a ce yau an wayi gari karatunku ya saba da abin da kuke faɗa rayuwarku ta saba da abin da kuke faɗa ko kuke karantawa sannan da Allah ya tashi musalta waɗanda ba sa aiki da ilimi kamar yadda malam ya jawo mana aya sai Allah ya ce mathalul ladina hummilut tawreta thumma lam yahmiluha misalin mutanen da suka rungumi dakon a taura yasa Allah ya ce hummilu bai ce ƙara'u ba ko fahimu ba sai ya ce hummilu suka ɗau dako suka ɗau nauyi alhamdu da larabci ana nufin nauyi nauyi abu mai nauyi so in ka ɗau abu mai nauyi da Allah daɗi kake ji ko wahala kake sha yasa Allah sai ya ce hummilu aka ɗora musu aka dankara musu aka yi musu dakon attaura hummilu taureta Allah ya ce sun malam ya hamiluha amma fa ga dakonta a bayansu suna son nauyin ɗauka amma fa ba su ɗauko mai ba me yasa iya karatun attaura suke da hi amma babu me babu aiki sai Allah ya ce ka matsalil himari kamar misalin jaki ne bi isal misalu la ilaha illallah Allah ka tsare mu daga irin wannan misali mana Allah kar ka jarrabe mu da mu fada cikin irin wannan misalin da ka buga ya Allah Allah ya ce ka masalil himari kamar misalin jaki ne yahmilu asfara wanda yake dauke da kayan littattafai yanzu don Allah jama'a da za a dauko Bukhari da da sharhinsa Fathul Bari kusan mujalladi saba'in. a ɗauko fatawal kubra na ibn taimiyya a ɗauko waye a ɗauko waye masu mujalladodi hamsin sittin saba'in ɗari biyar bakwai goma a lafta wa jaki a sa igiya a ɗaɗɗaure shi ya kama hanya zai kai bozuɗe misali sai kuka haɗu da shi akan hanya sai ka ce da Allah wani hadisi ne a bulugul maram ya kulle mun kai nake so don Allah ka warware mun da Allah jama'a jaki na zai iya ma bayanin wannan hadisi ba komai a kan shi iya dakon menene kayan ne kuma yana can wahala amma wahalar fa ba ta da me amfani gare shi don ba abin da ya sani a ciki to fa shine kwatankwacin mutumin da ga karatu a bakin shi ga karatu a cikin al'amarin shi amma bai aiki da shi wannan ba masifa ba ne malam yasa akwai wanda daga cikin magabata idan yi wa mutane karatu yi wa mutane karatu in ya koma gida sai ya shiga ɗaki sai ya kulla ɗaki sai ya nafila raka a biyu sai ya fashe da kuka ya ce ya Allah na je na karanta musu Allah karka jarrabe ni kiyama ta tashi su su ni moruwa da roman abin da ni na karanta musu yes ba haka ba sai ka zama kalmisu ba kamar fitilar kwai tudhi'u lin-nasi wa tuharriqu nafsaha tana haskaka mutane suna ganin komai amma ita in ka taba ta zafi ta dauka jama'a haka ne ko ba haka ba to wannan shine kwatankwacin mutum ya karatu baya aiki da shi Allah ka tsare mu daga wannan masifa domin wannan ba karamin bala'i bane a ce dan adam Allah ya jarrabe shi da watsar da abin da Allah madaukakin sarki ya karantar da shi yasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama in aka taba sai ce ala inni atqakum billah ni da nace ku ji tsoron Allah to ni kuma na fi ku jin tsoron Allah ala inni akhshakum billah ni da nace ku yi taka tsantsan da Allah to na fi ku taka tsantsan da Allah to haka ake son duk wanda ke karantar da addini wallahi ya zama Allah ka ba mu ikon zama haka Allah ka gyara mana kusakuran mu ka ba mu ikon gyara matsalolin mu ya Allah Allah shiryar da mu shi ne yake cewa wa mujibatiha wa an yaj'alana min al'amilin biha Allah ka sanya mu cikin masu aiki da kalmar la ilaha illallah an gane almuhibbina li ahliha Allah kuma ka sanya mu cikin wanda suke son masu la ilaha illallah a wayi gari kana kyabar musulmi yan uwanka to wannan ba karamin tashin hankali ba ne domin ɗaya ne daga cikin sh- abubuwan da za su iya karye maka la ilaha illallah mun karanta a baya da ku muzaharatul mushrikina wa mu'awanatuhum alal muslimina taimakawa arna da agaza musu musulmi su tutu ka ji baka son musulmi dan uwanka so kake bala'i ya afka mishi yasa wallahi kaga masifu da yawa da suke damun mu ina mai rantsuwa muku da Allah mu muka jawo wa kanmu fa domin wannan gabar kaɗai ta isa ta danna mu cikin masifa a ce kai baka da abokin gaba sai musulmi kuma kai ma musulmi ne baka da wanda kake kyashi da hassada sai musulmi kuma kai ma musulmi ne ba wanda kake so ya ci ƙasa a ofis a gurin aiki tsakaninku da oganku tsakaninku da mai gidanku tsakaninku da kaza kuna cin kafar junanku kuna wa junanku kotun gwila kuna ƙulleleniya tsakaninku Allah fa har buga misali yayi yace kaga kafirai da kake ganin su ba'aduhum auliya uba abin shahin su fa suna kauna shahi sai ce illa taf'aluhu in ba ku ɗauki wannan ɗabi'ar tasu na san juna da ƙaunar juna da taimakon juna da agazawa juna ba to na rantse da Allah Allah ya ce fitina da bala'i za su same ku a doron ƙasa jama'a mun aikata haka ko ba mu aikata ba mun aikata fitina da bala'i ya same mu ko bai same mu ba wannan shine kawai ana ma kan yi sai dai Allah ya yi domin gashi nan malam addu'a yake yi domin malam ya yi shafi aƙalla kusan 117 zuwa 118 zuwa 119 a kan kalmar la ilaha illallah idan yanzu Allah ya jarrabi malam ya gama rubuta wannan littafin shi ya fito a cikin wanda ba sa aiki da la ilaha illallah ko ba sa kaunar masu la ilaha illallah an samu matsala ko ba samu ba ni yanzu da na zo na karanta muku min gilafin ila gilafin tun daga bango har bango sai kuma aka wayi gari ni ma ina cikin masu kyamar masu la ilaha illallah da matsala ko ba matsala ai nan ne ma inda bankin matsala yake billahi allazi la ilaha illahu wallahi nan ne inda matsala take kuma bari in gaya muku wallahi dole mu dinga haka yato wa kanmu ire-iren waɗannan saboda in ba haka ba duk ranar da ka kasance saka sakankance wai kai nagari ne to ta nan shaidan ya biyo zai fatattaka kana rantse da Allah daga lokacin da ka yarje wa kanka kai na kirki ne na rantse da Allah ba kwa bi na bashi rantsuwa wallahi ka ɗauko hanyar wargaza kanka duniyar ka da lahirar ka wallahi dole ka ne kana jin cewa kai ma har yanzu baka cika ba tukun har yanzu fata kake ka dace har yanzu kokari kake ka ga cewa abin yayi Allah ya karba Allah ya jinjina Allah ya karba abin ya baka sakamako wallahi dole musulmi ya zama a cikin wannan in ba haka ba daga lokacin da ka fara jin kai ka hai sauran mutane duka ai suna rami wallahi sun hisa haye kai ka fada rami wallahi shi yasa manugaci yake cewa man qala halakar nasu duk mutumin da yace mutane sun shiga uku sun lalace fa huwa ahlakukum ahlakuhum shi yafi su halaka ka damu da matsalar kanka kai yanzu ka dinga tunanin me matsayin ka yau inda zaka mutu ka koma gurin Allah ya Allah zai karbe ka ya Allah zai tarbe ka shin wannan abun ba da kake Allah ya karba ko bai karba ba jama'a Ka'aba fa Ka'aba fa Allah ya tura Annabi Ibrahim da ɗansa yace su je su gina ɗakin nawaye na Allah ne wa yace a gina Allah ne duk wasu sharuɗa na karɓar aikin sun gama cika ba ma aikin da ya samu sharuɗa na karɓuwa irinsa domin Allah san da ya ba da labarin shi ya ce su gina shi ya ba su izinin ginawa amma da suka zo suna ginawa mai Allah ya haka mana cikin suratul baqara yace wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min baiti wa isma'ilu sai yace me rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا انك انت التواب kaji aiki ne Allah ne ya saka su ya umarce su nasa ne aikin ba nawa ba ba naka ba na Allah ne aikin ɗaki ne na Allah Allah ya ce ku je ku gina mu amma da suka zo suna yi suka ce ya Allah ka karɓa bayan da suka gama suka wanke hannunsu suka wanke kafafun suka kaɗe ƙurar da ke jikinsu sai suka koma gefe da annabi ibrahim da annabi isma'il he suka ɗaga hannu he suka kalli ɗakin suka ce ya allah mun gama aikin da ka saka mu allah ka karɓi wannan aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah idan annabi ibrahim allah zai saka shi aiki da annabi isma'il kuma su yi aikin yadda allah ya ce kuma allah ya ce ya yi amma su ɗaga hannu suna cewa Allah ka karɓa don Allah ina da ni da naka duka mu aikin mu namu ne ko ba namu bane namu ne mu zai taimaka ko ba mu ba mu to wannan kaɗai ya ishe ni ya ishe ka mu gane shi wannan addinin wato fatan dacewa ake a cikinsa kada ka yi alfahari wallahi ba a yi wa Allah alfahari idan Allah ya sa ka gane to ka yi addu'a Allah ya karɓi abin da ka gane ya baka ikon aiki da shi kuma kai wa saura addu'a su ma Allah ya ganar da su yasa shi annabi tausayin waɗanda ba su gane ba yake yi yasa Allah da ya tahi siffanta ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai ce me azizun alaihi ma anittum sai ce harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim hakika manzo ya zo muku daga cikinku ko kuma mafi tsadarku a wata kira'a min anfasikum azizun alaihi ma anitun duk abin da zai baku wahala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan abin yana damun shi duk abin da zai wahalar da ku to yana damun manzan Allah saboda shi annabi tausayin waɗanda ba su gane ba yake yi fata yake su gane su tsira mu kuma yau idan mutum bai gane ba ƙara danna shi wuta muke jama'a haka ne ko ba haka ba maimakon mimar addu'a Allah ya ganar da shi harisun alaikum mai kwaɗayin ku samu rahamar duniya da lahira ne game da muminai kuwa annabi mai jin kai ne mai tausayawa mai rangwame ne mai tausayi yasa alfazazi Allah ya masa rahama ya ce fadaina ka bil arwahi law kana yuftada ya ce fa kullum bihi ba'ada dalali ka dihitada ya ce fadaina ka bil arwahi gaba ɗaya rayukan mu mun ba da su fansa gare ka ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam law kana yuftada da ma Allah zai yarda ya karɓi rayukan mu mu ya barka mu da mun koma lahira kai ka zauna ya ce fa kullum bihi duk wani wanda ka gani to da manzan Allah ne ba'abad dalali bayan da shi mutumin bacacce ne ka dihita da ya dawo shiryayye jama'a haka ne ko ba haka ba ba da zuwan manzan Allah ne duk maka shiri ba yace to dan annabi ya ba mu abin da yafi rai tsada ita ce shiriya dan kana da rai baka da shiriya ba fankon banza bane mala jama'a haka ne ko ba haka ba akwai ruhi a cikinka amma ba shiriya a cikin ruhin ba fankon jiki bane kawai mala to shi annabi ya ba mu abin da ya fi ruhin mu tsada ita ce shiriyar da ya zo mana ita daga gurin Allah da haka ya ce da a ce an Allah zai karɓi rayukanmu ya bar manzan Allah da tuni mun ba da rayukan annabi Muhammadu ya zauna mu mu tafi lahira Allah maɗaukakin sarki ka haɗa mu a cikin ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to shine yake cewa wa an yi ja'alana min al'amilina biha almuhibbina li ahliha Allah ka sanya mu cikin masu son la ilaha illallah almuwalina lahum wanda suke jibuntar mutanen la ilaha illallah a ce kana cikin majibunta musulmi duk abin da ya taso wa musulunci in an same ka za ka ba da gudunmawa duk abin da musulunci yake ciki kana cikin masu ba da gudunmawa da agazawa to wannan kai kana cikin tseratattun bayi duniya da lahira a ce kai ji majibincin lamuran musulmi yan uwanka ne kai majibincin lamuran al'ummar ka ne na rantse muku da Allah babu matsayin da Allah zai bawa bawa ya samu romo duniya da lahira irin wannan matsayin Allah ka ba mu waɗannan matsayi ga baki ɗaya amma yau ka duba mutanenmu da yawa maimakon su zamanto almuwalina li ikhwanihimul muslimina masu jibintar yan uwansu musulmi amma sai suka dawo almuadina li ikhwanihimul muslimina suna kyama da kin yan uwansu musulmi jama'a haka ne ko ba haka ba gaba suke da yan uwansu kyama su suke ba sa taimakon su ba sa tsaya musu akan al'amuransu ba sa ba da gudunmawa a addinin da makomarsu da rayuwarsu da duk abin da zai taimake su yasa idan kuka ga mutum ya halaka fa wallahi tsamo shi ake da halaka annabi ya buga wani misali ya ce misalin waɗanda suka gane addini da waɗanda ba su gane ba kamar misalin jirgin ruwa ne yana tafiya tsakiyar teku akwai gidan ƙasa akwai gidan sama gidan ƙasan nan suna buƙatar su sha ruwa a a gidan ƙasa dai suna buƙatar su sha ruwa sai suka ce wa na gidan sama ko dai mu zo mu biyo ta s- gidan saman ko mu kamfato Ban- kun gane magana ko kuma in kun hana mu mu tsarga ƙarƙashin ta ƙasa tun da mu mun fi kusa da ruwan sai mu sha sai manzan Allah ya ce idan suka basu suka biyo ta sama suka ɗiba suka sha to su su tsira su masu me su tsira wuƙa lafiya nama lafiya ko fata lafiya in ku suka ce a'a za ku dame mu da zirga-zirga ka san haka mutane suke ko za ku dame mu da kaiwa da komowa don haka ku fasa ku ɗiba ku sha su su hallaka su ma na ƙasar su hallaka haka ne jama'a ko ba haka bane annabi muhammadu haka ya buga wannan misalin don haka tsakaninka da wanda ka fahimci bai gane addinin nan ba bai gane musuluncin nan ba bai gane sunnan nan ba shine yi bayani ka yi bayani kamar addu'a ka yi bayani ka nuna mar hanya saboda in ya tashi jangwar yanzu irin su dan anti Allah ya Allah ya shiri dan anti malam irin kalmomin da su dan anta suke faɗa idan ba dan anti ya shiryu ba ya daina yin su in Allah ya fusata da maganganun dan anti yake jama'a bala'in dan anti ba zai tafi mu ba gaba daya to shine kwatankwacin jirgin ruwa na ƙasa da na sama din Allah ka ganar da mu da su gabaki daya ka ɗora mu kan shirya ya Allah ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya yace eh almuwani lahum almubghidina liman adaha wa abghadaha Allah ka samu muna cikin masu kyamar duk wanda ya gaba da kalmar la ilaha illallah duk wanda bai san la ilaha illallah malar rasulun ya ce Allah ka sa muna daga cikin wanda muke fushi da wannan mutumin a ai laqad kana lakum fi rasul fi, eh, fi ibrahima eh laqad kana lahum laqad kana a ba shi ba bura'a'u minkum wa bada mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bana wa bada bainana wa bainakum al'adawatu sai yace menene wal baghdha'u hatta tu'minu Al- annabi ibrahim ya gaya wa mutanansa ya ce na rantse muku da Allah ba zan daina fushi da gaba da ku ba har abadan abidina sai ranar da kuka dawo kuka rike wannan karma ta la ilaha illallah don haka annabi ibrahim shine farkon wanda ya fara gaba da waɗanda suke kyamar la ilaha illallah haka duk wanda bai san la ilaha illallah bai imani da ita ba to ba abokin kaunar ka bane shi la tajidu qauman yu'minuna billahi واليوم الآخر سيتمي يوادون من حاد الله ورسوله سيتمي ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم Allah ya ce ba za ka taɓa samun mutane in dai mumine ne na gaskiya in dai musulmin Allah ne ba na allaro ba kuma ka samu suna ƙaunar wanda yake ƙin Allah yake ƙin annabi Muhammadu ba za ka samu wannan ba ka je ka karanta kissar Mus'abu dan Umairu da hi da mahaifiyar shi ta ishe ka darasi mus'abu dan umairu cewa ya in uwar shi za ta mutu da yunwa wallahi ba zai dawo su sasanta ba sai in ta bar shi yayi addini haka ne ko ba haka ba kuma uwar shi mai kuɗi ce kar ka ɗauka ɗan talakawa ne balantana ka ce kawai talauci ne ka san wasu ana cewa wai saboda ba su da kuɗi ne suke addini don haka suke mana izgilanci wai mu ma mun samu aikin yi za mu watsar da addini ta'alim din ma da ake duk ku bashi zai daina bakin ku ya saru wawan kai a karasa kashi kawai Allah wallahi bakin ku ya sawo ruwawan abun ina fata an fahimci magana duk abin da za ku faɗa a kan mu cewa ai za su bari kai da Allah duk zafin kai ne fa duka gani kawai ya samu kaza in yi kaza yi kaza yi kaza duk zai watsar da wannan zafin kan wallahi tallahi idan imani ya higa zuciyar masu shi annabi muhammadu ya ce wannan haka yake bai sabawa daga abin da allah ya dora shi aka yi allah ka tabbatar da mu akan irin wannan hali ka ƙara zurfin imani da takawa da tsoron allah a cikin zukatanmu ya allah ka sa duk abin da za mu zama a duniya duk matakin da za mu taka ya allah karka jarrabe mu da ajiye wannan aiki ya allah allah ka tabbatar da mu akan shi da haka yake cewa almubgidina liman adaha wa abghadaha ka sanya mu cikin wanda suke kyama da kin wanda suke kin la ilaha illallah almuharibina lahu ka sa mu cikin wanda suke yakar waɗanda suke kin la ilaha illallah hatta nalqa wajhallahi alkarim malar rasulan yace kai mana wannan baiwar har ranar da za mu haɗu da kai ya Allah mu haɗu da fuskar ka mai karanci Allah kai mana wannan baiwa yan uwa za mu dakata ana za mu tashi wa nas'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-muthla an yaj'ala akhira kalamina la ilaha illa Allah eh za mu tashi kan wannan insha Allah ta'ala wala Allah sati mai zuwa za mu karasa wannan littafi kuma za mu zo da littattafan da a za mu dan sanar cewa muna so mu sa ta'alim din su amma maimakon waɗancan ga wasu na zo da su amma gaskiyar magana ba zan yi wani bayani ba saboda ba lokaci an gane maganar da kyau ko dama dai alkawarinmu da ku shine wannan rana ranar tauhidi da aƙida ce da haka duk littafin da ya kare littafin tauhidi da aƙida za mu saka to yanzu ga wasu daga ciki ba sai na faɗa ba don yanzu ba lokaci gaskiya prof lokacin ne ya kare ba wai an ki faɗa ba ne prof lokacin ne ya kare a yi haƙuri ka san karatun namu ana sakawa a gidan talabijin bai kamata muna ƙara musu lokaci wani lokaci sai su dinga datse mana karatun ba daɗi abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da mu da ku Allah ya fi mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته